san ki hazo zubaira magana idda daga lokacin da aka sake ta idan ya faɗa mata sai ta cinye ta ne ya faɗi wannan ranar to daga wannan lokacin za ta fara magana idda ma'ana in da ta yi jini biyu har ma yanzu ko an samu jini uku kaga ta riga ta fita daga yadda ke
assalamu alaikum warahmatullah sai wata tambaya kamar haka a kai da ke da shi yake ya saki matarsa ne saki biyu da ya tashi yin na uku kuma sai ya rubuta a takarda bai gaya mata ba sai ko ya fasa ba ta ne sai ya sa cikin kirgi garin bincikenta kuma sai ta je ta kwakulo ta gani sai ta yi gida to ya wannan gata wani haka ku wannan shine fatawar Imam Malik ibn Anas wato shi saki malamai suka ce a zuciye shi dan Allah madaukaki yake cewa lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa yanfa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah wannan azuma din abu ne na zuci in azamu talaqa in a zuciyarsa sun riga sun nufaci saki Allah ya riga ya sani dawo da ita yake nan yanzu sai mu duba mu ga in da can saki biyu ne ya zo yayi na uku ya fasa ai bai fasu ba ba maganar fasi a cikin saki inda mutum ya riga ya saki ya sako sai dai kai maganar kome cewa yanzu ya yi nadama da haka ya dawo da ita to kuma ba za a yi kome ba in saki ya kai uku saki daya kana da daman kome biyu kana da daman kome in ya kai na uku to shi kenan fala ta hidu lahu min ba'du hatta tanki a zaukan gaira Mm. kusan da sirere ya dawo da ita kenan da wani itikadi yanzu nan sai kasancewar abinda kawai mutum zai kafa hanzari da shi ba za mu ce yayi zana ba da ya ce shi bai san wannan hukuncin akai ba amma nan sai in labari ya kai gare ka sannan kake tabbata ku sani daga yau duk wanda ya saki mace ko ta ji labari ko bata ji labari ba take a hannun sai kici namiji ta riga ta so dan haka ji tsoron Allah ya lissafa ya ga take nawa ke la ya ka an da take bai sai ya dawo da ita wannan kuma ya fada dole ya fada mata dan a cigaba da lissafi in ma bai fada mata ba shi ya rike a wajen tsakanin shi da ubangijinsa ubangiji ya san mutum yayi saki da wannan shine gaskiyar al'amari saki abu ne na zuci kawai amfanin furta shi dan wanda aka saki ya sani sauran jama'a su sani amma abin da na zikir mutum ya kudurta shi ya riga ya tabbata ko ballantana har mutum ya yi aiki ya rubutu ai magana ta riga ta gama tabbata saboda haka mutum ya daina gaggawa a cikin harkar sai duk wanda yake gaggawa akan da zarar mace ta yi masa laifi kawai ya ga cewa inda zai huce shi ne ya saki to sai kaga Allah ya jarrabe shi daga baya ya zo yana bala'in santa kuma ya rasa yadda zai yi shi kan wahala to tun nan tun farko sai mutum ya zanto yana kokarin zabbun nafs wato kare kan iya wato sawa zuciyar su lisani yasa Ali bin Abi Talib da suka yi rigima da Fatima suka kai suka kai ya garan su zai bashi sai ya fita daga gida da ya fita daga gida a yamakon ya je wurin mutane kar a garan sa ba ta ce me ya faru ce wancan ce ta bata mare kasa akwai yan ziga kuma to duk sai ya kirwa wurin kowa sai ta kuma masallaci ya je kwanciyar habbar ce ya dauke shi a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan yana neman ya kawo ziyara sai ya samu fatima sai ce ina dan dan uwana wato alaihi na zuwa sai ce na rigima da shi ya fita sai annabi ya fita neman shi yana zuwa sai ya same shi a masallaci ya yi barci har ma kafarsa tana cikin turbaya haka ko jikinsa yana kan kasa sai annabi ya ce masa komi ya aba turab kaka da wannan barcin da zai samu sauki ya huce ya riga ya gama to idan ka tsaya a gida kuna ja'in ja kuna ja'in ja sai ga zuciya tana zuga ka yiwo mace kuma ga sanan kamar janfa a jos can me za ta tana mun yanga shikenan kamar janfa a jos amma sai a jarrabe ka da wata ba kowa bace ba Allah ya sa maka son ta karsa yanda za ka yi a rayuwarka ba dan ta fi kowa ba ko a unguwarsu ma ita ce bayan an dace lissafin kyau amma dai baka ganin kyan kowa sai ita shi shi yasa wai da aka tambayi waɗansu masana aka ce menene kyau sai suka ce kyau shine so abinda kake so yana da kyau duk wanda baka so ko mun shi baya da kyau saboda haka sai mutum ya kiyaye a daina gaggawa wajen ɗaukar mataki irin wannan na'am mai tambaya ta gaba yake cewa an yi sallan jama'a ne jambi sai aka ga kafan liman da ko kwanta ko cinjam wadda ba a san bayan ya yi alwala ba ne ya taka ko kan ya yi alwala an kan ya yi alwala ya nuna cewa lam'a ne akwai lam'a ce na abu ya za a ja ta malami sallah ta yi sai dai an nuna wa liman kawai ya kankare wannan abin saboda nan gaba idan za a yi sallah ya wanke wurin ko ya sake alwala nan gaba don za a yi sallah amma dai waccan wadda aka yi ta baya ta yi wai magana idan mutum ya lama da sallah ko kuna fahimtar idan yanzu nan gurin na zo na yi sallah da lama a jikina sai ko bayan na gama sallah na gani sai na sake sallah a kuke fahimta ko lokacin ta riga ya wuce ya magana ta riga ta wuce ba sai na sake sai dai in kiyaye sallah da gaba cewa ta an sake ci gaba
mai tambaya ta ma sake gaba dawowa a kai wani lokaci
mai tambaya ta gaba yake cewa yana sallan jambi ne aka yi ruku aka dago sai yake wasu ya sun cewa an ya yi rukun nan to zai yi rukun ne a lokacin kan a kai sujada ya buɗe man ko kuwa za a bi ne a tafi haka
wannan wasuwasi baya zama abin nan dama yuri buka ila ma la yuri buka game da makaranta tunda dai jama'a sun yi tare da jama'a yake ya dauka cewa yayi kawai har sai lokacin da ya samu yakinin ban yi ba to sannan yi in ya samu yakinin ban yi ba kafin a je karshen sallah to da an je karshen sallah an yi sallama sai ta ke ko wata raka'a ce tunda waccan ta sa ta riga ta fara tunda ba rukuni cikin ta dan rukuni rukuni ne cikin rukunin sallah zai ilga'in raka'a ya kawo wata ce نعم zai kirga wannan raka'an ta hudu ke sai ya kawo fatin a basura ayi yau aikin da kai rukuni raka'ar gaba ɗaya ta rushe ba za ka zo kai rukuni shi kaɗai ba raka'a za ka sake sabuwa tunda ya kare cikin sallarsa ba musamman a ba ba ba ba ba biya kansa ai yana tare da liman liman ya dauke masa sai dai wanda ya iya musu zai iya cewa da kai to ai wannan karin da ya tashi wani raka a bayan sallamar liman to sai ka tambaye shi tangardan can da ta faru yana cikin jin'i da ta faru ba ba biya kansa ba ka in ka
mai tambaya ta gaba yake cewa akwai wani hadisin da ke cewa la ya raddal qaddara illa du'a wannan yana nuna addu'a yana abin da- farko dai wannan hadisin ban san ingancin sa ba kawo ko ba zan iya shiga cikin ma'anar sa ba tunda ban san ingancin sa ba na'am to ko kayan bukatun gida kawai a rufe tambayar wannan yana magana ne kan cewa yana da mace sama da ɗaya to dai ta shi kawo bukatun gida kamar sabulu kamar man shafawa duk yana so wanda ya raba musu daidai wa daida to ɗaya daga cikin su tana da tanadi sosai ta yadda sai na sauran ya kare ita nata bai kare ba to idan na sauran ya kare ita nata yana nan bai kare ba idan ya tashi zai sake sowa sai ta ce ita ma sai an raba da ita shi kuma sai ya riga ganin kamar tun da nata bai kare ba ta bari sai ya kare mana mafi kyau shine ka raba da ita shine adal mafi kyau shine ka raba da ita shine hakikanin adal Kira wa ba.
wajen ba ta a saurara jama'a a saurara mai tambaya ta gaba yake so a haka masallahu akwai wasu da suke rurubuta takardu haka su rarraba cikin jama'a wai kan cewa mai gadin harami ne ya mafarki annabi ya umarce shi da a yi wasu addu'a mutane suna cikin kurakurai a gyara wai duk wanda ya samu wannan takarda sai ya shi ma farintin ya rarraba wa jama'a an ba haka ba zai shiga wani to wasu wai zai mutu wasu ko ya shiga wani matsala da ba ita ce ba in kai haka kuma ta fi sabani.
wannan duk ƙarya suke tun shekarar 1970 wani abu aka fara raba wannan takardar aka sake dakatar da ita aka zo 1982 aka rinka raba ta aka sake dakatar da ita aka zo kuma yanzu kuma ana sake raba ta a ce wani ya zo da ya samu wannan takarda ya je ya ajiye a cikin drawer ɗinsa bai raba ba ya mutu wani kuma da ya samu ya yi photostat ya rarraba arzikinsa ya karu wani kuma da ya samu shi ma ya ajiye ajiye bai raba ba da ya samu tangarda abu kaza ya faru to tun 1986 tana nan a cikin fayil dina kuma ga nufin mutu kuma ban buga ta na raba ba tana nan a aji wannan ya nuna ƙarya ce kawai waɗansu makaranta suka yi zindiƙai zo su kawo wani sako su ce wai daga annabi ki an yi mafarki da shi farko ku ɗauki ka'ida ba a ɗaukar shari'ar musulunci daga mafarki duk wani wanda yake yayin mafarki daga annabi yayin mafarki da kaza yayin mafarki da kaza wannan maganganu ne marasa asali ba a ɗaukar hukunci shari'a da ta hanyar mafarki mafarkin da yake zama gaske shine mafarkin annabawa amma dukkan wani mutum da ya zo bayan annabawa mafarkinsa ba wahayi bane ba idan ke mafarki a cikin mafarki wani ya ce maka an sauke maka sallah daga guda biyar a yini sun koma hudu ko sun koma uku ko da ya ce shi annabi ne ƙarya yake ba annabi ba ne ba domin annabin baya tabbatar da abubuwa sai wanda ya tabbatar kafin mutuwarsa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ko da wani gani a mafarki ce maka haka to ke dan kila ka ce ai annabi ya ce duk wanda ya mafarki da ni ne ya gani domin ya dan baya kama da ni ta ce to ai ana magana duk wanda gani a mafarkin ya zanto ya zo akan siffofin da annabi yake kansu na halitta da na ɗabi'a kafin ya mutu in ka ga mutum a cikin mafarki cikin siffofin annabi irin wanda bayanin sai zo cikin littattafan hadisi da sira cewa annabi tsakatsakiya ne ba dogo bane ba ba gajere bane ba kaga wannan siffa ce ta halittarsa annabi sallallahu alaihi fari ne amma farin fuskarsa yana karkata zuwa ga jajajaja annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kwayar ido mai baki farin kuma fat sallallahu alaihi wasallam annabi sai da mutum da fata yana da karan hanci annabi sallallahu alaihi yana da cikakken wato ainihin gemu tare da saje gaba daya to kaga irin sufofin da aka bayyana annabi na da wasiriya irin sufofin da aka bayyana na siffarsa sai ka kula da su dan in ka ga mutum mafarki ya tafi annabi ne da shin ya suka wannan sufofin sanan irin sufofin da annabi ke da shi da tabi'u kasancewar sa jarumi kasancewar sa mai kyauta ba marowaci ba kasancewar sa mai kaza duk wannan ka kula da su in ka ga mutum a cikin mafarki ya cika wannan sharuɗan to lallai annabi da gani amma in ka ga mutum a cikin mafarki ya zo da rawanin sa gemun sa a cikin tas yace shine annabi to kare yake annabi na da cikakken gemu sallallahu alaihi wasallam ko ka ga wani mutum wani dogo zan kale da yake shi ne annabi ko wani dan da bere kut kamar wada yake shi ne annabi wannan duk kare yake ba wani annabi nan shedan ne ta gani kan ta gariya ko zai ce ya yace maka salloli daga guda biyar sun koma uku ko sun koma hudu wannan duk ba annabi bane shedan ta gani dan abin da annabi ya tabbatar wa duniya har ya mutu ana yi sallah biyar duk wanda ya zo ya rage wani to bai zama annabin ba ko ka ga mutum marowaci da wata gwanda a hannunsa ko mun gwarfa ce ba ni ba ya ce jiya annabi ne kuma ya hana ka annabi ba marowaci bane dan haka ya yake ba annabi ne wannan shi ya kamata jama'a su kare wannan hadisai suna nan tabbatattu na ganin annabi a mafarki kuma duk wanda ya gani shi ya gani amma gani kawai har kawai dan wani ya ce ni da annabi sai gaskata a'a sai ya cika siffofin da annabi yake da su na halitta da kuma siffofin da yake da su na ɗabi'unsa halayya ta gani ina fata an fahimta eh ba zai yi ba dama ai ke sa nake in dai kaga ya baka wani abu sabanin abin da yake na shari'a to ba annabi bane na'am cewa ne karma ya ce ya ga annabi ya tabbatar shi dan ya gani kuskure ne ya faɗa ya ce ya ga annabi ci gaba da tambaya ta gaba yake cewa wani ne ya mutu fatawa wai cewa a ƙarshen ikama in aka ce muhammadu rasulullah wai an yi shirka a cikin bauta
abin da dai aka ce mutum ya kiyaye shi ne lokacin da mutum ke yin ikama mai ikama ke ikama ko mai kiran sallah ke kiran sallah za ka faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sai wajen hayya ala sala da hayya ala sala a nan abin da za ka ce la haula wala quwwata illa billah ko ana kiran sallah ko ana ikama mai ikama ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma mai saurare za ka ce Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله كما ذاك في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كما ذاك في أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة ذاك في لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قد قامت الصلاة كما ذاك في قد قامت الصلاة حديث أقام الله أدامها ضعيف لباع ذاك نبي قد قامت الصلاة to ɗaya faɗa za ka faɗa su ɗaya so biyu faɗa za ka faɗa su Allahu akbar Allahu akbar za ka ce Allahu akbar Allahu akbar yaje la ilaha illallah kai ma za ka ce la ilaha illallah kusan kusan abin da ya faɗa ba ragi ba ƙari haka za ka faɗa to kaga anan gurin sai nuna mana da dama za ka ji mutane suna kuskure idan mai kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah su ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasul sallallahu alaihi wa sallam wannan kuskure ne ba sai aka ce ka faɗa ba za ka kwatan kwatan kwatan kwatan abin da yake faɗa shi ne kuma za ka faɗa amma maganar in mutum ya ce muhammadur rasulullah ya yi shirka wannan magana ce ta waɗansu shirka daga cikin firkokin yan bid'a wanda suka suke gina abubuwan su akan jahilci so idan an zo tahiyya ba a faɗin muhammadur rasulullah idan an zo kiran sallah ba a faɗin wasu sai kai shirka in kai haka to kaga su kalmar shahada su sun yarda da annabi sun yarda da Allah ne amma ba su yarda da manzon Allah ba a nan wurin da sai su cire shi a cikin kalmar shahada wannan ko kuskure ne amma cewa Muhammadu Rasulullah shin mahallin sa ne wajen wannan ikamar wannan ba mahallin sa bane ba abinda mai ikama ya faɗa shine kadai zaka faɗa babu ragi babu kai sai wajen hayya ala salahi ya zaka zaka ce la hawla wala quwwata illa billah
ya tambaya ta gaba ta cewa akwai nafsi ne da ya nuna tsararren yin nafila bayan an kira sallan magariba sosai hadisi cikin muslim ma kuwa ba hadisi ɗaya ba kuwa annabi ya tabbatar da sahabbai akai idan an yi kiran sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yace sai ka dauka ma kamar magariba an yi an gama saboda yawan masu yin nafila kafin a zo a tayar da ikama da sallar magariba kuma annabi ya faɗi haka a sunnarsa ta baki yake sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib har sau uku sai kuma yace liman sha'a ga wanda ya so saboda haka wannan nafila ce mai lada idan rana ta faɗi za ka iya yin sallar nafila kafin magariba raka a biyu wannan mustahabi ne mutum ne hadisi ya tabbata cikin musulun da sauran waɗansu littattafan hadisi imamun nawawi ya kawo hadisi cikin riyadu salihin na ya tambaya ta gaba yake sa yana so malam ya bambanta masa tsakanin hadisi da sunna
hadisi da sunna duk abu ɗaya ne waɗannan ababe guda uku sukan zama to mutaradifat al-khabar al-hadith as-sunna idan aka ce al-hadith shine ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan khalqiyan aw khuluqiyan abinda duk aka dangantawa annabi na magana a ce annabi ya ce kaza ko wani aiki a ce annabi ya aikata kaza ko tabbatarwa a ce an yi kaza a gaban annabi bai hana ba irin wannan shi ake cewa alhadis to wani lokacin ko malamai sukan faɗi khabar ya zanto daidai yake da alhadis ta fuskar ma'ana an gane ko wani lokacin su ce a khabar shine maganganun sahabbai ko ayyukansu ko maganar annabi amma hadis kuma yake banci maganar annabi kadai wannan dai ɗaya yake ɗaya na ɗaukar ma'anan ɗaya جاءت الخبر معناه يا زوج cikin hadisi جاءت الحديث shine kuma dai hadisi kenan hadisi shine magana annabi ko aikin sa ko tabbatarwa sa kamar dai da bayani ne gaba as-sunna fa ita ma as-sunna tana daukan ma'anan hadisi da zanto mutaradifatul lil hadisi muradifatul lil hadisi abinda hadisi ke nufi shi sunna ke nufi wani lokacin kuma sunna tana da ma'anonin ta daban dan haka idan aka ce lafazin sunna kadai aka yi shiru yana da ma'anoni daban-daban ba ka iya bashi ma'ana guda ɗaya sai in ka lura da harshen da mai magana ya yi amfani da malaman da suke bayani akan kafar kungiyoyi a duniya a farko-farkon wato karshen lokacin sahabbai kungiyoyin da suka kafu yawanci idan sun ce sunna suna nufin dukkan mutumin da yake kan wani tafarki da ba na shi'a ba nan suna so su ware shi'a daban sunna daban shi'a masu wata akida daban sabuwa bakuwa a cikin musulunci wadda ta sabawa abin da annabi ke kai sunna kuma waɗanda suke kan abin da annabi malaman usulun suke kuma sukan faɗi sunna ya zanto suna nufin dukkan abin da yake ba wajibi ba sai ce ai abu kaza sunna ne da ake nufi da sunna ne abin da yake ba mai ba ba wajibi ba wato kamar musahabi ce kuma su kasa ta cewa akwai musahabi akwai sunna mu'akkada wanda ke qaribun min al-wajib to kuma akwai lokacin da za a faɗi sunna ya zanto ana nufin tsantsar abin da annabi ya rayu a kai ba wai abin da ke da na wajibin da na mustahabbin duk gaba ɗaya sai a sa masa suna ne sunna dan haka idan na ce sunnar annabi ne kaza kar ka dauka wannan abin yana nufin ba wajibi bane zai iya zama wajibi ne zai iya zama ba wajibi ba mustahabbi ma'ana dai wani abu da annabi yayi ba ni da damar in ce masa wajibi ne ko ba wajibi bane ba sai ina da dalilan da zan kafa hujja da su dan wajibcin ko mustahabbancin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin me yake nufi da sunna sanan gurin abin da ya rayu akai gaba daya na aqida da na mu'amala da na shari'a shine ne sunna ta farko rayuwarsa gaba daya amma idan kace ana nufin alaikum bi sunnati kana nufin annabi ya ce ku rike mustahabbi na kenan bai umarni da wajibi ba ai ba zai yi ba hankalin ka da shi da kuma annabi ke cewa game da aure kamar rage ba an sunnati fa laysa min me yake nufi da nan gudun kamar rage ba an sunnati fa laysa min ai yana magana akan tafarkin rayuwar ta dan haka dai lafazin sunna wani lokacin yana daukar ma'anan hadisi sai dai wa wani lokacin ana nufin abin da wajib ba wajibi ba da shi wani lokacin kuma idan an ce wani dan sunna ne ma'ana wanda yake ba shi a ba a nan mutum wani lokacin har sufaye suna shiga cikin taron sunna idan ana magana a kan shi'a kenan sai a ce wani shi'a ne wani sunna ne to da an ce fa sunna ana nufin wanda baya shi'a ne to idan ana son a tantance kuma sai a dawo cikin sunna sai a ga waye ne gaskatun sun kalmar sunna ke gaskatuwa a kansa to annan sai a ware ahlus sunna wal jama'a a kyale kuma yan bid'a